بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته yanzu dare ne na alhamis 25 ga watan muharram hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da 1435 daidai da 27 ga watan nuwamba shekara ta dubu biyu da sha uku a ci gaba da karatun littafin alintisar lissahabi wal'al min iftira'atis samawi abdal alkismul awwal arraddu alaihi fi kitabihi thumma tadait تأليف الدكتور إبراهيم بن آمر الرحيلي الله مدوكين سركي ميسا كياد الخير إذن با من تابا sun yi ma mu'awiya ƙazafi su 'yan shi'a to shine malam ya biyo yana bayyana mana nagartan mu'awiya da ƙaryata su da cewa abubuwan da suka faɗi abubuwa ne na soki burutsu ba gaskiya ba ne mutum mai mutunci da daraja da ƙima da ɗaukaka irin wannan ba za a ce ya yi irin waɗannan abubuwan da ake faɗi a kan shi ba allah ya ƙara mu'awiya yarda mu'awiya sahabi ne marubucin wahayi kun gano wannan da kyau ko da shi da baban shi da mahaifiyar shi da kanwan shi da yayyin shi da kowa nashi sahabbai ne kun gano wannan ku ga wannan littafin muawiyah ibn abi sufyan shakhsiyatuhu wa asruhu ad-dawlatu sufyaniyya wannan littafi musamman akan tarihin muawiyah shi kadai aka rubuta shi akwai littattafai irin wannan barkatai wanda Allah madaukin sarki yawa da su kan wannan fagen marubucin shine Dr. Ali Muhammad Muhammad As-Sallabi Allah madaukin sarki mai sakayya da alkhairi shi Muawiya in ba karanta waɗannan littafai da suke bayani akan tarihin shi ba to ba ka san shi ba saboda abin da ya faru a zamanin shi da abubuwan da suka biyo bayan zamanin shi an samu makaryata sun shiga cikin abu sun taje gwalgwalo sun taje gwalgwalo suna faɗin abubuwan da suka so su faɗi ina fatan mun gano wannan da kyau to amma allah maɗaukin sarki ya fi ƙarfinsu cin da duk abin da kake zato an yi rubutu a kan shi mun gano wannan da kyau ko yanzu ga littafi na musamman addawlatul umawiyya daula na banu umayya awamilul azdihar wa tadayatul anhiyar wannan shi ma sallabi shi ya rubuta wannan saboda kawai tabbatar da gaskiyan al'amari yadda yake in aka zo ana maka magana ana cewa banu umayya sai ka rika ɗauka wasu mutanen banza ne mun gano wannan saboda irin shehu ɗan fodiyo dubu ɗari ba su kai ɗaya daga cikin sarakunan banu umayya ɗaya ba nagarta da komi da aikin to amma cin da wannan allah ya tsere mutuncin shi bai fada tarkon waɗancan miyagun ba to shi yasa kake ganin da mutuncin shi da nagartan shi amma su ko duk alherin da suka yi sai ka ɗauka ma irin sarakunan nan ne na tasha kawai wanda suke haɗa kokawa da damba da kaɗe-kaɗe da raye-raye da karuwai ba haka ake nuna mutane ba sarakunan musulunci ne ba wanda suka yi jihadi suka kafa daula ta musulunci suka gyara musulunci suka taimaka ma addini ya kai inda ba a zato amma su ake zagi Allah ya kiyaye wa qala ibn kasirin fi tarjamati muawiya ibn kasir ya faɗi da yazo tarihin muawiya a cikin amshakin littafin shi mai suna albidaya wan nihaya a mujalladi na takwas shafi na 122 ya ce wa ajma'atin ra'aya ala bai'atihi shi mu'awiya dukkanin talakawa a zamanin shi kakkaf na duniya sun haɗa kan yi mai mubaya'a fi santi ihida wa arba'in lokacin hijira na da shekara arba'in da ɗaya ijma'i duniya gaba ɗaya tema mu'awiya falam ya zal mustaƙillan bil amr bai gushe ba shine jagoran musulmi yake gudanar da al'amura shi kaɗai ba mai jamai fi hadhihi mudda ila hazi sana har zuwa wannan shekara tunda bidaya wannan haya ne ya ambaci shekara a wajen saboda ita bidaya malamin yana bayyana tarihi ne a bisa tsarin shekaru kun gano wannan da kyau ko sai ce sai shekara ta kaza ta shigo kamar haka wa mimman tuwofiya fi hazihi sana min al'ayan ka gane ku haka yake a tarihin shi ko ya ce wa fiha tuwofiya abdullahi bin abbas turjimanul qur'an wa bin ammi rasulillah addayyan kun gano wannan to a wannan shekaran wata shekara kenan min sanata sittin wa sittina ila sanata saba'in min alhijira annabawiyya kuna fahimtar wannan to a wannan ne in ya gama wannan shekaran ne tsaf zai shiga wata shekaran bayan ya gama bayanai ɗaya bayan ɗaya ya gama tarihi sai ce summa dakhalat sanata tis'in wa tis'i wa sittina sannan sai shekara ta sittin da tara ta shiga ففيها كان مقتل أمر بن سعيد الأموي الأشدكي a wannan shekarar ne aka kashe amr dan sa'id al-amawi al-ashdaki qatalahu abdul malik bin marwan wanda ya kashe shine abdul malik dan marwan wa kana sababu zalika anna abdul malik rakiba fi awwal hadhihi sana fi junudihi qasidan qarqisiya yuhasira زفر بن حارس الكلابي الذي أعان سليمان بن سرد على جيشه كوا سن سليمان بن سرد كو من كان تاشي أتشكين الفرق بين الفرق to haka za ka yi ta bin tarihin shi yasa duk mutumin da yake son ya san tarihin musulunci ko kuma ya zauna lafiya wajen addini da gudanar da rayuwa ko sai ya karanta waɗannan littattafan to amma matsalan abin da ke faruwa don ka karanta wannan littattafan an jima ba za ka miƙe a masallaci ko ka tara yara kai masu barazana ba wannan yana shiga cikin ilimin da kake fitarwa ne amma kai istikilali da wannan an jima ka sa littafin wannan ka karantar shi babu to shi sa waɗannan 'yan ustazan ba wanda zai je ya ba lokacin shekaranta shi sa sai kaga abin ana shi babu quality kaga mutum yana magana ko ba wanda yake burgewa sai jahili ina fatan mun gano wannan da kyau amma wanda ya san ko ɗan bihin a cikin shari'a in ya ji sai abin ya ba shi kunya sai ce ba daidai ba ne to kun gane da ya ce a fi hazihil mudda ila hazi sana ko abin da yake ne ya ambaci shekaran a baya allati kana fi hawa fatuhu wanda a wannan shekaran ne mu'awiya ya rasu to kaga in kana son a yanzu ka gano tarihin mu'awiya da rasuwan shi a nan ko in ka je fiye rasa kana ta neman mu'awai aiki ya ganka ina fatan mun gano wannan da kyau aiki ya ganka shi sai mu faɗi magana sai mutum ya ce ai shi ya ji ya duba bai gani ba sai a ce ai ba za ka gani ba ai mun gano wannan da kyau ko ai ba za ka gani ba sai dai ka duba shekaru ko kai kai sa kamar da ya ce tarjama ta amr bin sa'id al-ashdaq wa mimman tufiya fiha min al-ayan ثم دخل سنة السبعين من الهجرة ومن توفي فيها من الأعيان haka yake ta yi fa in ka san shekaran kana duba shekaran sai gama ganganin ka kawai kaman ka ce kana neman bayani a cikin littafin at-tamhid lima fil muwatta min al-ma'ani wal asanid kaga wani hadisi kana son ka ji bayani akan shi aiki ya ganka sai ka gane waye malamin maluku to shi kuma yana sharhin shi ne da abubuwan da yake a bisa tsarin malaman maluku in kana son ka gan shi a bisa tsari sai ka samu littafin at-tabwibu tamhid akwai malamin da ya zo ya tsara tamhid a bisa tsarin babi babi yadda ka ga muwadda mujallid kusan goma ne in ba haka ba to gaskiya sai dai ka je ka nemi malamin da kake son ka nemi sharhin hadisin shi da maluku yau karatu a wajen shi sannan za ka gani a cikin at-tamhidu lima fil muwatta min al-ma'ani wal asanid Allah madaukin sarki ya sa mu dace mala yace wal jihadu fi biladil aduwi qa'imun wannan mu'awai a wannan shekara a zamanin khalifancin shi gaba ɗaya yaƙan makiya yaƙan kafirai al'amarin a tsaye yake an ta fafata daga tsakanin shi da waɗannan makiya kafirai mala ya ce wa kalimatullahi aliya kalmar Allah kuma tana nan a tsaye babu matsala addinin musulunci shike bunƙasa wal ganaimu taridu ilaihi min atrafil ardi ganima kuma na zuwa ko ta ko ina ya daga cikin yaudarar mutane da ake yi sai a ce ai manzon Allah yana raba masa abai kuɗi Allah ya tsine mai mai ƙarya kuna fahimtar wannan da kyau ko gaba ɗaya ba za a gaya maka gaskiyan al'amarin da ake nufi ba amma ba abin da ake nufi ba kenan ganima ne fa shi manzan Allah gwamnati ne ko ko manzan Allah limamin masallaci ne sai mutum saboda kawai ya zama bai san addini ba ko kuma ko mugun nufi irin na yahudu sai rika gwama annabi da wani limami wanda duk zakkan musulmi na zamanin annabi wa suke kawo ma shi suke kawo ma duk wanda zai wata sadaka mai nauyi wa ke kawo ma annabi ne in aka samu fayi in aka samu zakka in aka samu kaza duka wannan ganimomin wa ake tattarowa annabi fa ake kawo ma to in annabi ya ɗibi kuɗi ya ba suwa ne ya ba suwa ne ya ba suwa ne to wani abin mamaki ne kuma kafin ya ɗibi kuɗin ya ba su sanda aka fara musulunci tun daga shekarar musulunci na farko har shekara ta bakwai bayan hijira maza Allah bai taɓa raba kokobo ba duk kuɗin da ake samu a jikin mutane ake samu me ake yi aikin musuluncin ake yi sai da aka yakin haibar aka samu kuɗi aka yaƙi bahrain aka samu kuɗi shine aka gama aikin musulunci gaba ɗaya sai aka zo aka yi audoji aka raba kuɗi ina fatan mun gano wannan da kyau tun da aka yi wannan rabon kuɗin an ƙara shi ma zagi aka yi ta yi a kan wannan ma rabon kuɗin ba a ba wani ba ba a ba wani ba ba a ba wani ba wasu mutum sai je ya tara jahilai ai kaga ai ba haka ake ba ya kamata a rika ɗiban kuɗi ana taimaka mutane ana kaza sai shi kaɗai rika taimakon kanshi kaga wani shirme ni in je neman kuɗi na sai in baka jama'a muna gane wannan da kyau ko wannan ba shirme bane yanzu mu karanta da kofa su Abu Jahami suna ɗinko manya-manyan riguna suna aiko ma annabi kai ko anya ɗalibin arzikin da yake neman albarka ko hankici baka taba kawo malam ba wai ka kana jiran malam ne ya je kasuwa ya gama wahala ya gama abubuwa ya biya rabinu ya biya kuɗin haya ya saro kaya ya kasa ya tsare ya siyar ya samu riban da zai cefa ne kai kuma kana kwance katon banza ya koya ma karatu sai kuma ya ɗibi kuɗin shi ya baka jama'a kuna fahimtar wannan da kyau ko ya kata ku da ake makariya ku tsaya ku natsu ku fahimci gaskiyan al'amari wai ai mutane ne suke ba da kuɗi in suna ba da me yasa ba su baka ba ko kun gano wannan da kyau ko ai yan siyasa suna zuwa suna ba dan siyasa ne zai bi ka saboda kai ne mai bada mukamin ya biyo ka har gida ya baka kuɗi in aka ce maka mutum na rayuwa a ƙauye ko haka yake irin wannan shirman malam ya kamata a rika ɗiban mutane haka kawai a kai su Abuja su zauna su ga yadda ake rayuwa ko a kai mutum Legas ko Enugu ya zauna ya ga yadda ake rayuwa amma kana rayuwa a nan wajen in ta kuke maka zaka je uwarka ta yi kaɗi ka sace kuɗin ba za ka taɓa fahimta inda rayuwa yake ba haka ne ko ba haka ba ne Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace to kuɗi suna zuwa mu gwamnatocinsu ko ni yanzu aka naɗa ni gwamnan kaduna zan ba ku kuɗi yayi cin da duk wata grand na zuwa zan ba ku kuɗi sosai amma in aka naɗa ni shugaban ƙaramar hukuma ba zan ba ku kobo ba saboda akwai kuɗi ne ba wani kuɗi amma gwamna zai baka kuɗi ka gwamna bai baka kuɗi ba ko bai kaunan ka ne amma inda kauna tsakanin ku zai baka biliyoyin kuɗi yake ba su sanar sama yadda za su yi da su to balantana kuma a baka babban bakin jakan Allah ya samu dace to a wannan lokacin manzala fa shine kamar shugaban duniya na musulunci zakkan duniya shi ake tara ma na awaki na tumaki na raƙuma na kuɗi na komi in ya ce a kawo sadaka za a iya cika nan wajen da suturu amma yanzu muka ce a kawo sadaka za a kawo a wani yana nan ya laɓe ai ya kamata wani da wani an ga suna dan haske haske a tatse su an tatse su shi a bashi kudin ya kashe in kuma an ki zagi biyu baya ina fatan mun gano wannan da kyau dole na abubuwan dole a gaya mutane da su shiga tetayensu wannan ba daidai ba ne allah ya shiryar da mu ni kuma cewa nake don ran da jama'a suka gama gamsuwa cewa kudin da suke tarawa suke bayarwa a yi addini da shi sun yadda a rika raba mutane suna kashewa to su gaya min kun gano wannan da kyau ku in kuna ba da kudin ku ne a yi harkan addini to harkan addini za mu yi da shi kuma lissafi muke in kudin mu bai kai mu sai wannan ba ko kuma wannan muka ce za mu siya za mu aje muna ririta har siya kai kudin siyan shi sannan za mu siya in ka shekara miliyan kana cewa an tara kuɗi kaza ina ka yi da su wannan kuma laluranka kai ma sai ka je ka tara ka faɗa mana kuɗin sadakan da kake karɓa kai na kake kai su jama'a mun gano wannan da kyau ko Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu to shine sai mala ya ce wal muslimuna ma'ahu fi rahatin wa adalin musulmi da suke rayuwa a wannan zamanin suna cikin walwala cikin adalci wa safhin wa afwin suna cikin yafiya da afuwa ko sun yi ba daidai ba in ya kalla sai yafi masu mutane ba sa fahimtar wannan sai a ce ai zamanin sahabbai su ba haka suka yi ba abubakar fa gwamnati ne umar gwamnati ne usman gwamnati ne aliyu gwamnati ne mai shago gwamnati ne ina fa ko mai unguwa fa a mukami na sarautar gargajiya ban kai ba ko kansila a mukamin bature ban kai ba haka ne sai a ce kana jiran wai a samu kuɗi a bayar ina mamakin yadda ake wasa da hankulan mutane wallahi amma ka san abin da ya sa shi ne abin da mai rasala ya ce a marmaza a karantar da mutane kafin sharri ya mamaye zuciyar in sharri ya mamaye zuciyar mutum ko ko ka gaya mai gaskiya wallahi cewa zai karya ne wa in yaro sabilan rushidi la yattakhizuhu sabila Allah ya sa mu dace amma muna roƙon Allah ya kai mu lokacin da za a samu kuɗin da suke son a basu sai a ɗauka a basu mu kuma Allah ka sa mu ne masu bayarwa kar Allah ya sa mu ne masu karba mu zama al-yadul ulya khairun min al-yadis sufla wa qala ibn abul izz al-hanafi ibn abul izz al-hanafi yace wa awwalu mulukil muslimin muawiya cikin sarakunan musulunci na farko shine muawiya wa huwa khairu mulukil muslimina ya fi sauran sarakunan musulmi gaba ɗayansa alkhairi kun gano wannan ya fi duka tun daga shi ko har yau ba ya taɓa sarki mai adalci kamar shi ba amma an ɓoye maka alherin shi sharrin kawai ke yaɗawa kuna fahimtar wannan da kyau ku wannan bayani ma ce karanta sharhu kai da tahawiyya a shafi na 722 وقال الذهبي في ترجمته مال الذهبي يفدي da yazo tarihin Muawiya yace Amirul Mu'minina sarkin mu'minai Malikul Islam sarkin musulunci ina fatan mun gano wannan da kyau karanta siyar alamin nubala a mujalladi na uku shafi na 120 wa qala yace wa muawiyatu min khiyaril muluk muawiya yana daga cikin mafi nagarta zaɓaɓɓun sarakunan musulunci da suka fi kowanne nagarta alladina galaba adluhum ala zulmihim wanda adalcin su ya rinjaye zaluncin su duk sanda mutum ya shugabanci ya jagoranci mutane ba ka rafa shi da hafawat ɗan kurakurai da ba a rasa ba tunda ai ba ma'asumi ba ne to amma adalcin ya rinjayi kuskuren eh to shikenan innal hasanat yuzhibna sayyi'at amma yanzu in gaje ka zama da mutum ko sharri zai dinga karanto maka na wani ya yi kaza bai yi kaza ba ya ce kaza bai ce kaza ba ya kamata da kaza da da da duk in ya gama in akwai alheri a ranka sai ka ce to lissafo mana alherin kuma sai mu auna kun gano wannan nake ku amma shi mugun abokin zama shine wanda kullum lissafin mugun abu yake yi bai lissafin alheri Allah ya kyauta wannan bayani ya zo cikin siyar alamin nubala a mujalladi na uku shafi na 159 mala ya ce wa idza thabata hadha fi haqqi muawiya radiyallahu anhu in waɗannan bayanai suka tabbata game da matsayin mu'awiya fa innahu min ab'adil muhali ala man kanat hadhihi siratuhu to sai a ce wa ai ba zai taɓa yiwuwa ga wanda yake da irin wannan matsayi na gari wajen tarihi an yi hamilan nasa ala ta'an ali radiyallahu anhu a ce wai yana sa mutane su rika zagin ali jama mutumin kirki bai taba sa wani ya zagi wani ba a taba haka a musulunci ba annabi bai taba sa wani cikin sahabbai je yana zagin wani ba ba a taba yi ba abubakar umar usman ali da duk malaman musulunci in ka ji malami ya zaune da kai na ca je ka zagi wani ko allah shaidani ne kai hankali ba malamin Allah ba ne bayan da za mutumin kirki ya wannan in ka jina cewa je ka zagi wani je ka ki wani raina wani ko Allah ba malamin musulunci ba ne ko ba mutumin kirki ba ne alal manabiyar wai yana sa mutane suna zagi a mimbari wa huwa man huwa fil fadli kai ka san mu'awiya matsayin shi wajen falala kuwa wa haza ya'ani anna ulaika salaf wa ahlul ilmi min ba'dihim mala yace to kaga waɗannan magabata na ƙwarai malamai masana da suka zo bayansu alladina athnau alaihi wanda suke ta yabo kan mu'awiya sana albaligha su yabo wanda ya kai matuƙa kada maluhu ala zulmi wal bagai wa tafaqu ala dalal mun gano wani kada maluhu ala zulmi zai zama sun goyi bayan shi kenan kan zalunci wal bagai da cuta wa tafaqu ala dalal sun haɗa dukkansu akan bata wa haza mimma nuzzihatul umma anhu wannan Allah ya tsarkake al'umman annabi daga fada wannan kwarin bin nassi hadisin rasul sallallahu alaihi wa alihi sallama da tsaban nassin annabi da yace inna ummati la tajtamiu ala dalalatin al'umma ta ba za su taba haɗuwa kan bata ba rawahu ibnu abi asim fi sunna ibnu abil asim ya fitar da shi a cikin sunna min hadisi anas radiyallahu anhu a shafi na arba'in da ɗaya lamba na tamanin da biyu da tamanin da uku da tamanin da hudu rawul haythami fi majmu'uz zawaid mujalladi na biyar shafi na ɗari biyu da sha takwas wa hassanahul albani mala albani ya kyautata wannan fi zilalil janna matbu'un ma'a sunna a shafi na arba'in da ɗaya zuwa shafi na arba'in da biyu وسلسلة وسلسلة وفي سلسلة الأحاديث الصحيحة جزء نأكو شافنا دري أكو دا شاترا لم دا شافنا دري أكو تلاتين دبيو دري أكو دا إشرين دي دي لم بعديس ندبو دي دري أكو دا تلاتين دا ina fatan mun gano wannan da kyau al'umma ba za su da kan bata ba in wasu sun bata ku Allah zai ware wasu ba zai bar su bata ba ba zai taba yiwuwa ba ina fatan mun gano wannan da kyau idan ka gane kai kana kan shirya aiki ya same ka wanda kaga ya bata dole ka je ka shirya da shi ina fatan mun gano wannan da kyau aiki ya ganka ba dan karami ba Allah ya sa mu dace mala yace wa qala qabisa bunu jabirin ma ra'aytu ahadan a'zama hilman yace ban taba ganin wani mai matukan haƙuri wala akthara su'udadan kuma da yawan jagoranci ga jama'a da yawa amma da iya gudanar da su yadda ya kamata ba na an tsal ta malai ce wa man alima siyarata mu'awiyata duk wanda ya san asalin tarihin mu'awiya fil mulki wajen yadda ya gudanar da mulkin shi wa mashtahara bihi min al-hilmi da irin abin da ya shahara da shi na dangana wasafahi da kau da kai wa husni siyasatar lirra'iyya da yadda yake kyautata jagoranci ga jama'a zahara lahu anna zalika min akbar kadhibi alaihi zai bayyana cewa wannan maganar da 'yan shi'an nan suka faɗi ba ƙaramar ƙarya ba ce faƙada balaga mu'awiya radiyallahu anhu fil hilmi mu'awiya kai matuƙa wajen haƙuri madarabal amsal har ya zama haƙurin shi ma ana buga misali da shi ya zama salon magana da karin magana saboda irin haƙuri na ma'awuya wa ƙudwatal ajiyal kuma abun koyi ne na zamunna da yawa ana ta koyi da mu'awuya don mutumin kirki ne ƙala abdulmalik bin marwan abdulmalik ɗan marwan ya ce wa qad dhukira indahu muawiya an ambaci muawiya a wajen shi yace ma ra'aytu mithlahu fi hilmihi wa ihtimalihi wa karramihi ce kai muawiya wajen haƙuri ya ɗauke cutarwa da ake mai da kuma kyauta da karramawa da karaman da yake mikawa ban taɓa ganin mutum irin shi ba su waɗannan fa sun zauna da shi ne sun san shi fa amma su waɗannan la'anannu 'yan shi'a ba wanda ya san shi kawai ba wani ba yahudi ne sunan shi abla dan saba al yahudi shi ya tsara masa addinin da suke yi ina fatan kun fahimci wannan da kyau duk irin waɗannan irin su abla dan saba al yahudi in ba ku yi hankali da su ba ko su ne ake ɗiba yanzu suke shiga cikin interfaith ɗin nan ga musulmi har musulmi amma mai da shi ba yahudi bai sani ba sai zo yana tallata muku yahudanci a cikin rigan musulunci Allah maku ta ka tsantsan mace kun bar addinin ku kiri-kiri a bisa jagorancin waɗannan kidahoman za ga wanda ya shiga cikin wannan harka ne interpret da farko a ganshi da gemun shi ana nan yana zama da su fada fada su fasto fasto za a gansu da askakken mai haɓa sai ga fara rage gemun shi da gloshin sai ya aske da tun yana sa babban riga da alkyabba sai kuma ya rika sashe irin nasu yanzu wa aka ja ya ja wasu ko sun ja shi kuma lokacin su ake hana musulmi da awa ko kuma a rika hada musulmi rigima isu isu arna na ci gaba da ɗiban mutanen suna tura su ƙauyuka suna zuwa suna bushara suna batar da mutane a lokaci ɗaya ko kuma an haddasa muku rigiman cikin gida ina fatan kun fahimci wannan da kyau Allah ya kyauta wannan bayani malai ce karanta bidaya wani haya na ibn kathir a mujalladi na takwas a shafi na ɗari da talatin da takwas wa ƙala ƙabisa tubunu jabirin ƙabisa ɗan jabiru ya ce ma ra'aitu ahadan a'alama hilman shi ni dai ban taɓa ganin mutum mai haƙuri matuƙa wala akthara su'udadan kuma wanda ya kai matuƙa wajen iya jagorancin mutane duk da yawansu wala ab'ada anatan ko ban taɓa ganin wanda yake mafi nisantan kunci da ƙorafi ba wala alyana makharajan kuma ya zama mai sauƙi da tausasa wajen duk abin da zai bayyana gare shi wala arhaba ba'an bil ma'ruf kuma mai faɗin gaba wajen kyauta min mu'awiya irin mu'awiya mutumin kirki ne shi za mutanen shi kawai suke ta ƙaunan shi to 'yan shi'a su kuma duk wanda bai mara ma ali baya ba ko to ƙarya yake to kuma su ma ba ali suke mara ma baya ba ba nan mun karanta cikin karatun as'ilatun qada shababa shi'a ilal haqqi cewa a cikin alkafi sun ce shi kanshi ali ma yana da matsala ba zagin shi suke shi kanshi ali ai za a zo a karanta ɗaya daga cikin littafansu kwanan nan za ka zo za ka ji abubuwan da suke gaya ma aliyu shi ya tsira ne a hannunsu ɗan shi'a shi'a fa yahudanci ce fa amma in baka fahimci wannan ba ku Allah ya saka doka maka sura da mamaya sai sun sa ka kai tsakiya sannan za a gane wannan zargi ake ma Saddam cewa yana da makaman nukiliya aka yi darar mikiya aka yi kace-kace da iraki aka kama shi aka kashe shi an yi wannan ko ba a yi ba amma ita Iran yanzu ma'aikatan ma ƙera nukiliyan take da shi kuma bata musa tana yi ba amma an ce a bi ta a hankali inda za a gane dinu hom wahidu wala addinin ɗaya ne shi sa ƙasashen musulmi irin su saudiya da suke mara ma amurka wannan baya ko wasa suke yi ba san da shi'a da yahudanci yan uwan juna ba ne duk wannan bobon rodo ne suke yi suna to ta hayaniya ana taimaka ma hezbollah duk ƙarya ne duk gamin baki ne in ana sa a kashe wani gari a lebanon ko a gaza ko a wani waje sai a haɗa baki da 'yan hezbollah sai su cilla makami sai a ce 'yan hamas ne ko makamin aka cilla shi ko sai je fada a gonan kankana na bayahudi sai isra'ila sai ta turo jirage adadin ƙwallon kankanan da aka fasa to adadin mutanen da za a kashe sai a ce ai wannan da ya fada ya lalata tushen kankana uku amma sai a ce ya kashe mutum uku Allah Allah sai sun kashe mutum talatin wadadin wannan aka suke yi don baka taba jin an harba wata roka ta fada babban birnin ta kashe wasu soci ko ta kashe wasu mutane babu kuma duk yan hizbullah ke jama wannan fitinar Allah ya kyauta سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم